واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار آذن الله وأجارنا من النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوا a wannan masallaci mai tarin albarka a daidai wannan lokaci da muka saba haduwa maku-maku domin gabatar da tafsiri na alkur'ani mai girma a cikin wannan birni namu na zandar a wannan kasa ta mutu jamhuriyar nijar yau muna biyar ne ko nawa ne ga biyar ga watan zulhijja wata na shi na goma sha biyu a kalandar musulunci hijira tana da shekara 1442 wanda ya dace da sha biyar a sha shida ne sha shida ko sha biyar kaya baka dauka albashi a ba na dauka amma sha shida ne
watan sha biyar ga watan bakwai
na saka miladiya haihuwar annabi isa dan maryam shekara dubu ɗaya da ɗari wani shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya yau in Allah ya so yarda za mu tashi a sabuwar sura sura ta talatin da uku idan ka ɗauko lissahi daga sama daga sotul fatiha zuwa nan mun ci sura talatin da biyu yanzu za mu hau ta talatin da uku wannan sura ana kiranta suratul ahzab wannan suna nata na ahzab shine sunanta a cikin mushabi na alkur'ani a rubuce haka ne kuma sunanta a cikin tafasirai da tafan tafsirai na malumai haka kuma sunanta yake cikin hadisan manzon Allah kenan wannan shine suna da aka bata abinda ake nihi da al-ahzab rindunoni ba rinduna ɗaya ba in an ce rindina wato taron mayaka da za su iya daukan daga ɗari abin da ya sama ko daga dubu wannan su ake kira rindina idan kuma aka ce rindinoni kenan rindinan nan dubinnan nan ko ɗarurrukan nan su ne suka taru daban-daban wancan rindina waccan rindina waccan rindina duka suka taru za su yi aiki guda kamar irin da ake cewa rindinar kawanci ta neto rindinar da amurka ta yi jagora misali ta kawance ta duniya wadda aka yi jagora aka je afghanistan aka yi yaƙi shekaru 20 kuma aka bar ƙasar ba a ci nasara ba wana na kiransu a hazab rindinoni za mu samu labarin wani irin rindinoni ne a cikin wannan sura ayoyin da ke cikin ta ayoyi talatin da bakwai ne ko da takwas talatin da bakwai ko talatin da takwas a wata ruwaya kenan ko sannan ita suran madaniya ce ta sabka ne a dalilin shi wannan yaƙi na ahzab ko kuma ana kiran shi a wani wurin yaƙin gwalalu yaƙin ganuwa da ana ba shi wannan suna wannan yaƙi shi ne yaƙi na ƙarshe da aka kara tsakankanin mandan Allah da wasu arna a ce arnan sun ka hari a madina ba su aka kaima ba wani shine na ƙarshe daga wannan ne ba a ƙara kama musulmi hari da haidai suka yi yanzu an yarda musulmi ƙarhinsu ya kai ba za a iya taɓa su ba sai dai kai ne kake ta kanka su aika ma takarda daina kaza da kuma kai ne kake zauwa ka ce a daina ya karama ba
sai aka rama wannan sura tana da maganganu masu tarin yawa na hukunce-hukunce da labarai da kuma wato na dubba na zaman tare da zama da mata musamman ya aka ɗauko gidan da babu gida irin shi gidan manzan Allah aka yi bayani yadda ya rayu da iyalansa yadda mata suke kawo hari ana karewa wannan zai nuna maka bakka da wata darajar da za a cewa wai kai matanka yadda ka san bawa da mai gida suke da kai wala baka da wani kima duk iyakka wata rana sai matarka ta bata ma rai amma ana ana bukata ka kalli abin sai kai haƙuri na ɓanna ka dakatar da shi na daidai kuma kai haƙuri da shi a cikin surar Allah ya kirayo annabi hasso biyar ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi har wurare guda biyar hatta da bude surar da irin wannan aka kira da shi aka bu kiran aka fara sannan a surai akwai labari na munafukai da yadda suke yin zagon ƙasa wannan zai baka samfarin in an ce maka wane musulmi ne idan bai rike addinin nan ba daidai ya mushi rikonsa kai na kashi to in za a rusa musulmi da shi za a yi wani shi ne haɗarin musulunci wani haɗarin munafici don da munafiki gara kafiri domin kafiri ba yadda izinin ba yadda ikon ya iya sanin sirrinku bare ya san ta ina za a shigo ku duk sanda kafiri yake son ya samu galaba a kanku yana amfani da munafikan cikinku su kuma munafukai galiban abin da ya sa suke munafici in ka kalle shi duka ɗayan uku ne ko dai ya za a samu kuɗi shi inda an samu kuɗi a gina gida mai kyau a samu kuɗin da za a biya nigeria in ta kawo ba an cire mashi bauta kullum kilimi yana yi kuma kullum yana canza kujerun gidan shi kullum ana cin kaji a gidan shi kullum ana ganin shi a mota mai kyau shaddodi yana ɗinka su bila adadin in ya hito jikin shi yana sheƙi to in wa za a kashe zai ba da haɗin kai a kashe wannan nau'i ne na munafici ka sanya kuɗi a gabanka ka iya cin mutuncin kowa ka iya wulakanta komi ka iya dariya ka iya ɓata rai saboda su na biyu san girma kai so kake duk inda ka ba a yallaɓai a raka wannan su ne kaza san a yabe ka san a girmama ka ta ko halin kaka da abin da kai da abin da baka yi ba da ƙarya da gaskiya to yana son munafici sannan na ukun a dunkule wanda ya haɗe sauran tsananin son duniya Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ke cewa mi a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am bismillahir rahmanir rahim يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
الله يتي يا أيها النبي يا كي ونن النبي مي درجة مي قيمة وند الله بي حدثتا كما شبكم بذيبا اتق الله كجسورا الله كبدوكر الله wala tudil kafirina wal munafiqina karka yi ma kafirai biyayya da'a cikin abin da suke so ko su ko munafikai inna allaha tabbas ubangiji kana ya tabbata aliman mai yawan sani hakiman sannan gwani cikin abubuwan da ke gartarwa wata bi ima yuha ilai ka bi abin da aka yi wahayin shi gare ka min rabbika daga ubangijinka inna allaha lalle allah kana bima ta'maluna khabira game da abin da kuke aikatawa ya tabbata fa masani ne mai ba da labari ne wata wakkal Allah kuma ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah ya kai wanda in an dogara da shi hankali zai kwanta domin Allah ya isa a dogara da shi waɗannan ayoyi Allah ya buɗe su ne ya fuskanci manzan Allah da kira ya ce ya ayyuhan nabiyu domin idan ya ce ya ayyuhan ya muhammadu za a iya gane ba amma ya zaɓi ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kira shi da suna na annabta suna na aiki kamar yadda in ka je fadar sarki sarkin sunan shi wane baka cewa ya wane sai dai ka ce ya mai martaba idan ka je fadar mai girma gwamna baka cewa ya wane sai ka ce ya mai girma gwamna ka ba shi kira shi da sunan wannan kujera da yake kai wanda ita ta fifita shi da sauran wannan mutanen garin haka ne ko kaga girma ne a ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi wannan girma wa yake girmama shi Allah da kai shi to idan Allah ma yana girmama manzan Allah to ya ni da kai ba za mu girmama manzan Allah ba domin idan ni da kai ba mu ga girman manzan Allah ba to Allah ne ba mu ga girman shi ba saboda Allah ne yake ganin girman shi Allah ne ya mishi girman Allah ne ya ce ya mishi girman da bai ma wani ba ba zai ma wani ba ba a yi ba a baya ba za a yi ba nan gaba to sai zaman to tilas ne ba wai in na yarda ko ka yarda ba tilan ne sai mun ga girman shi sai mun bi shi abubuwa bi za su haɗu soyayya ta zo to kuma biyayya ta zo domin kun za akwai soyayya daban biyayya daban shi yasa idan ka so annabi ka yi rabin aiki sai ka bi annabi idan kana so ka cika kamala sai ka bi shi ka so shi kana son shi a cikin ranka kuma kana bin shi amma dan kana son shi baka bin shi wallahi a cikin kashi uku ɗaya kai yanzu duk awaki ragon da zaka yanka in Allah kai mu lallayya kana son shi ko baka son shi amma kana mishi biyayya so daban biyayya da shugaban kasa na son talakayi shi sai musu biyayya a su za su mishi biyayya to ku gane bambancin so da bi bi in ka ce abu annabi to ya gama su amma in ka ce a so annabi ya ɗauki ɓangare ɗaya da aka Allah ke ya girmama shi ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi sai kuma ya ce ittaqillaha ka ji tsoron Allah yanzu idan aka ce ji tsoron Allah an yi maganan ma tsoron Allah wurin annabi ai daman yana tsoron Allah yanzu wannan kira ne na ba da umarni an huskantar da maganar ga manzan Allah amma ni da kai ake ma magana maganar ni da kai ake ma ita mu ne ake so mu ji tsoron Allah sai aka fara daga sama na ƙasa ba sai an faɗi ba idan gona ce za ka zo wani ya ce kai dun nijar hono ma za a yi sai ga ana ɗora wani kanki ana buga shi gamshejen kanki aka ce kai wannan kankin kuwa wa zai wani ɗin shi aka ce wallahi nan mr president ne shi zai shi zai yi noma da shi to ai ko ba a gaya maka ba kai dole ne ba kai bane alarama gaggawaye ya ka dauko haiwa to shugaban kasa da sarki sun tafi gona a ganka ai kai ba kamar ra ganka ba to daga an ce ma manzon Allah yi tsoron Allah kai ba sai an ma bagana ba shi an san yana yi kuma ya dawwama akan yin tsoron Allah ne ma shugaban masu yin tsoron Allah shi da kanshi yake ce ma wasu mutane nahi kowa jin tsoron Allah munasaba ta kama sun zo suka ce menene aikin annabi na ibada aka ce yana sallah yana azumi yana kaza na kaza suka ce to su sun daina komi sallar kaɗai za su yi ɗaya ce shi kuma azumin kaɗai zai ɗaya ce na daina aure he manzo Allah cewa yadda kuka ɗauka ɗin nan kun yi tsanani kun yi nisa addinin mu ba haka da yake a ce an daina aure ibada kaɗai ba a wannan ba cikin addinin mu bane an daina barci sallah kaɗai ba cikin wannan addinin bane an daina ci da sha azumi kullum ba cikin wannan addinin bane ta ce na yi ku tsoron Allah na yi ku kuma sanin Allah ne gaskiya ne a ya gaban da Allah ya yi kuwa tsoron Allah ko to amma ya Allah ce mashi ji tsoron Allah irin wannan Allah yana kiran masu imani ma ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
bari mu takaita ayoyin nan irin waɗannan har guda bakwai ne da Allah yake kiran masu imani kuma sai ya ce musu kuji tsoron Allah haka kuma Allah yakan kiran masu imani ya ce musu kuma ku imani ya ayi wallazina amanu aminu billahi wa rasuli ya masu imani ku yi imani da Allah kuma ku yi imani da manzan Allah ku yi imani da manzannin da aka aiko kafin annabi Muhammad ku yi imani da littafin da aka sabkar musu ku yi imani da littafin da aka sabkar ma manzon Allah kaga muna da imanin aka ce mu ƙara kuma mu ma a cikin sallah muna cewa ihdinas siratal mustaqim Allah shiryar da mu akan tabarki ga mu muna kan addini kuma muna neman ƙari shirya idan aka ce wannan ko dai ka ɗauke ta a dawwama ga abin dan idan yau kai shiryayye ne jiya shiryayye ne to gobawa kuma shi kuma ba ruwan shedan da wai an shekara ɗari da kai ana aiki shi ba shi bane da moshi shi shedan in kwana ɗaya in awa ɗaya ta rage maka in ya ga a wannan awai ya iya ɗaukan ka ya hudda ka daga addini ya ci riba don ya rusa wannan abin da kai na shekara ɗari saboda shi ba a san ba miliyoyin shekarun da yana bauta ma Allah daga baya suka ɓata shi zama ya zama shugaban tsinannu ashe kaga ya gane ana iya lalacewa don haka ka ba hankali don yau kana da imani kar kai ta alfahari don yau kana ganin kana abin kiri kai kai alfahari mumini so ake yayi ibada kuma ya tashi cikin jin tsoron Allah yana gaba yi ba komi ya ta istighfari shi yasa in aka ce aka yi sallama kana ce assalamu alaikum me zaka ce astaghfirullah astaghfirullah wato Allah na tuba ibadan nan da nayi sallan nan Allah ka na tuba na nemi gafararka taimaka mini ka tausaya mini ka karba kurakuran da nayi ciki yayi sallah kai kake istighfari idan ka kwana kana kiyamul laili ka tashi da sahe ka dauka raba buhun shinkafa da na masara da na gero da kudin cehone ka bi gida-gida duk unguwarku da 'yan uwa da makwabta ka ba su to bayan haka kuma so a ce ka rika istighfari eh kai wannan aikin zaka istighfari haka Allah ya tabbatar mana masu imani su ne wanda suke ciyar da duke zo kuma wa hum yastaghfiruna bil ashab kuma ya rinka neman gafara bayan sun yi sallawa kwana suka yi suna sallah suna karatun alkur'ani suna la ilaha illallah amma kuma yesu yesu tashi ne suna istighfari da asaba in sun gama istighfari kuma su dauki dukiya suna rabawa saboda babu tabbas dan haka nan ittaqillaha ka ji tsoron Allah ka dawoma cikin tsoron Allah malamai suka ce wannan aya ta sabka ne kaman yadda Imam al-Bagawi ya ka a cikin tafsirinsa ma'alimut tanzil yake cewa ta sabka ne akan Abu Sufyanu da Ikrima bin Abi Jahal da wasu kafirai su dai guda uku ne bayan yakin Uhudu kafin su musulunta kafin ya musulunta sai suka nemi izinin su je Madina su yi wani zama tare da manzon Allah sai aka ba su izini cewa a ba me izini an amince maka ba za a kashe ka ba duk da kai abokin gaba ne aka yi wannan alƙawarin da suka zo suka sabka gidan abdullahi bin ubayi bin salu
rasul munafiqin shi kuma rasul munafiqin aka da za a zauna din he ya rako su tare da wasu munafikai guda biyu kaga da kafiri uku da munafiki uku kuma da shugaban halitta gaba daya da aka zo he suka ce abin da ya kasu sun zo ne su zauna da manzon Allah a yi sulhu do Allah a samu cin ci gaba a samu ci- cin nasara su abin da suke so ya janye suka guma kansu ya daina cewa gumakan nan nasu ba su ci ba su sha ba su ciyarwa ba su da amfani ba sa ture sharri ba sa jayo alheri na biyu kuma ya yabe su ya ce in mutum ya bauta masa za su cece shi kai
wanda Allah ran shi ya baci a wannan magana yo mi da me wannan abin ne kada ya kai goshe da shi me da aikin banza ke da an rushe wannan an rushe addini duka shi shi ya sanya daga kayar da wani addinin da ba na annabi Muhammadu ba addini ne kamar kiristanci da yahudanci ai addinai ne dan a zauna lahiya to kai din ka yarda mun yarda addini ne na ƙarya addini ne amma na ƙarya masu yin shi mutanen banza amma in yan Nijar ne za mu yi harkar Nijar biro ɗaya su zo mu yi biran amma su rubuta mu rubuta za mu yi kwangila tare za mu yi ƙodago tare za mu saya mu sai da wani duk mun yarda amma a addinance na banza suke bisa jabbi suke bisa mu kuma na kirki muke bisa ba wai wani tunani bane ba wani girman kai bane nawa ne na kwarai duk wanda ba nawa ba na banza ne kawai addinin annabi Muhammad shi kadai ne addinin karbabbe wanda ba shi bane ƙarya ce banza ne ba kirki ba abin ba abin da zai amfana maka kuma masu yin shi ka kalle su ɗaya bayan ɗaya ba mutumin kirki a cikin ba mai mutunci ba wanda ya san ya kamata ba wanda ya san arziki dukkaninsu azzalumai ne mayaudara ne macuta ne domin duk bala'in duniya da yake samunta a yau in ka kalle shi jagorancin waɗannan masu addinan ne duk satar da aka mu afirka turawa ne suka yi ta duk kisan manyan mu sarakin mu malaman mu masu darajar mu suwa suka yi su duk gwalagwalai din mu zinaran mu da aka sace a mali a niger suwa suka sace su shin yanzu mai addini ne zai zo da sata shine mai addini shine barau ya kera makamin nukiliya makamin makamin kare dangi kuma addini yake a duniya ma yana so ku shiga wuta bari a lahira yayi wuta sa ku bari a lahira in ka hudda ma haukan ɗan niyyar ina wannan addini ina alamun ina alamun addini na kirki ne to don haka nan ku yarda cewa addini musulunci shi kaɗai ne addini amma ba fana kowai nashi a to in muka ce kar kowai nashi ita wuta waye rabanta Allah ya ce ba minkum kafirin wa minkum mu'min هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن a cikin ku akwai da Allah halice ku yasa cikin ku akwai kafirai akwai mu'mine wasu wuta za su wasu aljanna za su to Allah ya yi duniya a kai zaka hana yabu ba ma godiya ba za ka ma Allah a cikin mutanen Nijar wani ya ce baka wane ya zo mu raba da Allah tunda dai dole dai akwai delegation din Nijar a jahannama akwai delegation din Nijar a aljanna to kai je ka aljanna ni nayi jahannama bai taimake ka ba ya taimake ka ba mana ba kowa ma in zai zama kafiri ba ta baka ba a'a. amma ba so ba miki mun yi so ka zama musulmi amma zaman ka kafiri bai cutar da mutane to he suka wannan abu ya bata manzo Allah rai sai Umar bin Khattab ya ce a bani dama in kashe su sai manzo Allah ce ai na musu alƙawalin aminci sai wannan aya ta sabka a kansu ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ittaqillaha ka kiyaye dokar Allah wala tudil kafirin karkama wancan kafiran da suka kawo wannan shawarar biyayya wani munafiki ne da masu goyen bayan su munafikai su maka su karka musu biyayya to idan aka ce aya tana asbabun nuzul ba asbabun nuzulin bane abun lura shi ana karanta shi ne dan kai dalili amma ba kan wannan mutumin ta tsaya ba shi yasa malamai suke cewa al-ibratu li umumin lafazi la bi khususi sababi abin lura lafazin ya gama kowa da kowa ba a tsaya da lafazin a iya inda ya tsaya domin in ka ce babu wannan ka'ida babu ita cikin alkur'ani amma in ka ce ka kore ta a sha ai banna za a to yi.
shi kenan an yi banna a kwarai wani mutum ya yi aiki ya shiga aljanna sababin shi ayar ta sabaka ta shiga aljanna ce sai in ta tsaya iyakan shi kai dan ina ne shi ke ka halaka a ga rahamar Allah ne kenan dole ka yarda irin wannan aikin shi ya shiga kai ma dole ka shiga hakanan idan aka zo za a yi hukunci duk hukuncin da ka gani ya sarka na jiho na zina ne jehe mazinaci ne yanke hannun barawo ne mushi bulala ne wani ne ya yi abin ayar ta sarka kan shi to in ta tsaya kan wancan na da iya asbabun nuzul wanda su ta zo ta tsaya in wannan muka dauki wannan kaide to mu yanzu in an yi zina ya zani babu hikima kenan
ayar za mu a sake sarkan mu ba zai yi ba dole mu yi amfani da waccan to shi yasa malamai suka ce al-ibratu li umumil lafazi la bi khususis sababi wato ibn ashur a cikin tafsirinsa yace wannan abin da ake nihi ya ayyuhan nabiyyu taqillah abin da ake nihi ya kai wannan annabi ittaqillaha ka ji tsoron Allah wala tuɗu'il kafirina wal munafiqina shine asalin magana ka ji tsoron Allah kakkama kafirai biyayya kakkama munafikai biyayya ashe idan annabi za a ce kayyama kafirai biyayya cikin abin da suka bada shawara kar ama munafikai biyayya cikin abin da suka bada shawara a saba musu Allah ya kira annabi sai da ya ce mushi ya ji tsoron Allah kan nan ya kawo mushi dokar wannan to ya za a yi ni da kai mu yi ma kafiri ko munafiki biyayya kuma mu ga rayuwar mu ta samu haiba ta samu sa'ada ta sami yalwa ba zai yi ba mu muka ja ma kanmu muna ma kafirai da munafikai biyayya a cikin shawarwarin da za ta bamu kuma kowace shawara tana rusa mutuncin mu tana rusa addini mu tana rusa al'adar mu in ka kalle ta kuma shawara ce tsari ne na fitsara ko tsari ne na cuta na zamba ba ɗaya da za ka kalla akwai wani abin arziki da za a more shi a cikin shawarwarinsu shi yasa ubangiji yake cewa afala ya tadabbaru na alƙur'an أفلا يتدبرون القرآن afala ya tadabbaru alƙur'an shi mutane ba sa lura da alƙur'ani au ala am ala qulu au ala am ala qulubi aqbaluha ko kan zukatan su akwai wasu mukullai da aka riye zuciya ya Allah ke cewa innal ladhina tadau lalle waɗanda suka yi ridda min ba'di ma tabayyana humul huda shaytanu sawallahum amlalahum bayan shiriya ta bayyana gare su suka koma suka yi ridda sai Allah ya ce shaytan ne ya kawata musu haka kuma ya samu rinjayi akan su yaya aka yi sai Allah ke gaya mana su waɗannan wanda suka yi riddan sai Allah ke gaya mana aikin da suka yi suka yi ridda menene yasa Allah ya ce sun yi ridda sai Allah ke cewa su ne waɗanda suka ce qalu lil ladina kafaru sanudiukum fi ba'dil amri suke ce ma kafirai za mu muku biyayya a cikin wani sashen lamari da kuka zo da shi ba duka ba fa a'a mun yarda mu daina aiki da alkur'ani da hadisi a wajen hukuma a wajen kaza a wajen kaza a wajen kaza mu bar shi a masallaci sallah azumi zakka da aikin haji amma ba za mu yi sauran duka na ku za ni sai Allah ke cewa wanda suka ma kafirai biyayya a sashen lamari sai Allah ce sun yi ridda kaka lamari kuma ubangiji ne ya gaya mana game da labarin yahudawa ana gaya mana abin da suka yi suka bata da Allah sai da Allah ya gaya maka ɗiyan suwa ne ne ɗiyan annabawa ne jikokin annabawa ne tattaɓa kunnen annabawa ne yayyin annabawa ne ƙannan annabawa ne wani ƙanan uban shi annabi ne wani wani uban shi annabi ne wani matar shi ɗiyar wani annabi ce wani wani kaza ba kawai marasa asali bane ba haka kawai marasa asali bane wancan eh, kaza ne wancan buzu ne wancan bugobiri ne wancan badauri ne wancan bakadine ne wancan babarbare ne wancan bahillace ne wancan bakane ne a kawai ga ta nan yara in ka tambaye ma kai daga yana bishiga bai sani ba ba irin su bane ɗiyan manyan mutane ne ɗiyan masu daraja ne an san uwayensu da tik- suna tikewa zuwa ga annabi ibrahim annabi a cikinsu bai da iyaka amma sai allah ke ce maka sun bada ya hiƙya masu da kowa suka yi shiga musiba fiye da kowa me yasa suka bata sai Allah ya gaya maka ai- aika musu annabi ne da littafi sai suka ƙi yin aiki yo ɗari bisa ɗari bisa aikin ba a'a ba duka ba sai suka zaɓi wanda ya musu daɗi suka yi suka bar wanda ba sa so sai ubangiji ke cewa ma jaza'u man yafa'alu zalika أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض Mhm.
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة to الدنيا iya duniya abin ya kare ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب to Allah ya san abin da suke ci ko وما bai sani ba.
الله بغافل عما يعملون kaga ubangiji da yake cewa yake magana a yahudawa iyan annabawa ne shi ko annabawa yake cewa afa tu'minuna bi ba'dil kitabi ai mun san labarin da aka kawo na hana su yaƙar junansu don samun kuɗi suke yaƙar juna shine magana da ake aba tu'minuna bi ba'dil kitabi yanzu za ku yi imani da sashen littafin Allah wa takfuruna bi ba'din wasu dokokin kuma ku yi ku yi watsi da su ku kisu sai Allah ya ce to in wanda yake ganin haka zai yi shine addinin shi fa ma jaza'u man yaf'alu zalika to me yake sakamakon wanda ya aikata haka minkum daga cikin ku illa shidin Allah ya bece bece baka bada masa yake Allah ya ce lakin shidin abinda kawai zai same shi bai da wani sakamako sai kunya da walakanta da kaskanta da totarta da duk wahalar duniya in ta zo ba ta ketare shi a nan rayuwar duniya kenan wa yawmal qiyamati ranar qiyama in tazo yuraddu ila ashaddil azab sai mu mayar da shi zuwa ga azaba mafi tsanani ba mai tsanani ba wadda ta hi tsanani in hama ne ya cancanta da ita to shi ma tare sai in fir'auna ya cancanta da ashaddil azab to shi ma cikin teki kai ibadar rabi sashe ne baka yi ba aka sa ka mafi ashaddil azab sai Allah kuma ya kata magana mai ban tsoro cewa wa mallahu bi gafilin amma ta'amalu ko Allah bai kasance ba yana gafala misali a ce ya rabkana ko zai mance duk abin da kuke Allah ya kiyaye shi yawma yab'athuhumullahu jami'an يوم يبعثهم fayunabbi'uhum bima الله amilu جميعا ahsahu فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه ranar kiyama Allah zai baku labarin abin da kuka aikata ya kiyaye shi ɗaya bayan ɗaya kai mai aikin ma wani su haka mance shi shi kuma Allah bai mance ba domin ubangijinmu baya mantuwa ba abin da la ya dullu rabbi wa la yansa ba abin da bai bace ga ubangiji kuma baya mantuwa haka Allah ke gaya mana abin da muka aikata wa wajadu ma amilu hadira za mu tarda duk abin da muka aikata gashi a gaban mu an zo da shi ranar kiyama kenan ashe gaga idan haka ne wa mallahu bi gafilin amma ta amul gaban abin da kuke aikatawa ku yahudu akwai inda yake zuwa amma ya amaluna game da abin da suke aikatawa kowai shi in ku da ake magana da ku to ku sani duk abin da kuka aikata domin kace amma ta amaluna an bar magana da wanda ake magana kai din da ake magana da kai to kai abin da ka aikata Allah bai gafala ba da shi to su ma an ka amma ya amaluna su din ma da suka wuce abin da suka aikata Allah bai gafala da shi ba gaskiya ne da na yau da na jiya da na gobe Allah duk yana kula da su da haka Allah yake cewa Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ka ji tsoron Allah ne karkama kafiri da munafiki biyayya inna Allaha lalle Allah kana ya kasance domin kace ya kasance kamar da bai kasance ba he zaman to ya tabbata azaliyan daman Allah yadda yake aliman mai yawan ilimi ne babu wani abin da bayi suke da shi wanda Allah bai san shi ba kuma ba zai bace ba shi yasa kashi da nikira aliman irin wani ilimin da ba ma iya gane shi ne. domin dukkan mu gaba ɗayan mu duniya wa ma utitu min ilmi illa qalila hakima sannan Allah gwani ne kaga Allah ya hada abibi da ba a samu mutun ya hada shi ka hada ilimi da hi- da- da kwarewa ba kowa bai ke wannan za ka samu Allah ya hada al'ilmu da alhikimatu da al'izzatu da ko da alƙaharu shi Allah ƙaharu ne yana da iko ya karya inda ba gaba ba wanda zai magana azizun ne buwayayye ne ba a buwaye shi rahimin ne kuma in ya kace azizun ya ce rahim domin in kai ne ka zama azizun duk abin da kai ban mai taka ma birki da an shiga jaraba in kaga shugaban kasa yana dan tattakawa a hankali a hankali tsoron ranar ƙuri'a yake in kun bai tsoron ranar ƙuri'a to yana tsoron icc wata kotu ce da tura zan kawa suka ce mu ban ciki amma ku a raka hukunta ku su za su sa ku yi ɓanna kuma sai su ce to ku ji a hukunta ku kuma kayan sata suna can su ce kun yi sata kuma su yana wurin sa wurin dillalin barayin ba a kashe bai kai a kaka yanzu ku duba jacob zuma yana ina ya gama shugabancin kasa ya wuce gidan kasu da Allah kawar da duniya ina ke wannan kwamata dai to kaga a lokacin da yake azizun ne amma yanzu ha to shi yasa shi Allah gashi azizu ne in yayi ba abin da za a yi a take kuma ya ce maka rahimun ne kuma shi mai rahama ne mai tausayi ne in kai ne baka hada siffar buwaya da tausayi ka hada siffar kwarewa da ilimi kuma da sannan da hikima za ga wani mutum yana da ilimi amma bai da hikima wani mutumin ga hikima wayan tsiya amma jahili ne sai dai tawayo yana damhara amma dai bai da ilimin wani kuma ga ilimin bai sai da za a yi ba to Allah shi aliman hakima ne sai Allah ke cewa menene wattabi ma yuha ilayka min rabbik inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah ce wattabi ma yuha ilayka min rabbik to in ba a ba ma munafiki biyayya ba amma ba kafiri biyayya mi za a bi dan dan adam bai zaunawa sai ya bi ko ka bi gaskiya ko ka bi ƙarya ko ka bi Allah ko ka bi shedan ko ka bi ƙur'ani ko kuma ka ƙi ƙur'anin wani mutum ya zo ya zance ka ba zancen amma ka zamna ka ce ni ba da kuwa ƙarya ce za ka ga babban mutum da ya ce babu Allah kuma yana wahala da wani abin banza Allah ne a wurin shi babu amma na wahala yaya zai rayu ya zai ci ya zai kaza ya za a yi kaza yana ko yana tabauta ma da kamfanoni masu wanda suke mi wanda suke man shahawa wai saboda tsuha ba gaba ta mata wani shugaban kasa tana shekara 60 ya ta taya mai da ta yarinya sai ta mutu a can yawwa na gode
kaga kai tsaye wannan wuta ba Allah kiyaye da haka in ka bar bin munafikai da kafirai da ra'ayinsu da shawarwarinsu wattabi ma yuha ilaika bi abin da aka ma wahayi duk maganan nan lamirin yana zuwa kan manzo Allah amma fa dan an yi magana da annabi lamirin mutum daya karka dauka ya tsaya a mutum daya a'a in manzo Allah aka ma shi dayan kuma ya shafi al'umma duka wanda ai yazo a wurare alkur'ani da dama zaka ji ana magana da annabi amma kuma karshe sai ai ce ka je magana jami ko kaga ubangiji yake cewa ya ayyuha idza dalakatum nisaa fa dalliquna li iddatina yake cewa wa ahsul idda
wattaqullaha rabbakum kaga yake cewa wattaqullaha rabbakum kaga kuma lamiri jami ashe ana magana da annabi amma ana magana da al'umma shi da haka an ce wattabi shi kanshi annabin an ba shi wani umarni kuma ya bin idan ka duba can ƙarshen suratul yunus bayan da Allah ya zo da wasu ayoyin tauhidi yake cewa wa in masasaka Allahu balaka wai wannan wattabi ma yuha ilayka wasbir hatta yahkum Allah wa huwa wa khairu huwa khairul hakimin kaga da Allah ke cewa wa in yamsa saka Allah bi durbin fala kashfa lahu illa hu da yazo kai ta wattabi ma yuha ilayka min rabbi ba abinda Allah ya ma wahayi daga ubangijinka wasu bir'i hakuri zaka ji ba dadi zaka ga ana ho- morewa ana cin duniya karka damu na kwana nawa ne daɗin shekara nawa ne in taƙamaka mata jin daɗin na- nawa ne jin daɗin da ana yi ana zuwa in taƙamaka ci da sha ka cika cikin naka dam ba kai bane za a gani a tukun na kan matsayi Karai kuwa, karai kuwa.
kana tohin miyau kana- kana jin warin abin yanzu ba Aki.
akwai jin daɗi a nan ita aljanna in aka shi ba a hawan masai ba a murɗa ciki ba a sallah ba a cewa ne ba a wada- ba rana ba dare ba magana hutawa don ba a yi ba a yi kuma kullum kai yaron ɗan shekara talatin da uku daga nan ba ka yi ba gaba a sa pause kasan daga nan ma a duniya ana sama tsufa pause ko a kwarai kuwa yanzu aka yi a duniya an neme kamar kamar miliyan 200 ne ka yi gina ka yi wannan sai ka ga he ka dakata he ka kama shekara goma ba ka yi ba gaba an ma tsohon na ka fos da ɗan kayan abinci amma dai dole he wata ran ya tada fosin an yi gaba da haka in ka bi ka bi abin da yake cewa wasbir kai hakuri hatta ya hukuma da har Allah ya hukunci wa huwa khairul hakimin Allah shine mafi alkhairin masu hukunci kenan akwai ranar da za a kayyara ta kai wurare da dama Allah na ciya manzo Allah ya hakuri ya hakuri saboda addini rayuwa ba ta da dadi he da hakuri ribar rayuwa hakuri in baka yi ba hakuri baka ci ribar kuma ka yi haƙurin a kan addini kaka yi haƙuri a kan banza don haƙuri shi kala-kala ne shi haƙuri na addini wanda za ka samu lalashi uku ne asabaru ala da'atillah asabaru ala qadarillah asabaru ala wannan awamirillah wanda za a ce ai kaza ko barka barka da wannan su ne amma don ka yi haƙuri a kan jam'iyyar ba ta ba kwangila ka daure an ka ka zo ka yi takara ba a baka ba ka daure ban za ka yi in an baka to in ba a baka ba in an ji lahira za ki ta kama mutane ya yi ka biya yona ba ce ka yi haƙuri in ka yi maka ka sani in ba ka yi ka sani to a nan ma sai ka yi haƙuri ba to ya za ka gaza yin haƙuri a neman aljanna yake cewa wata bi ma yuha ilayka min rabbik ka bi abinda Allah ya ma wahayi daga ubangijinka inna allaha lalle Allah kana ya tabbata bi ma ta'amaluna ga duk abinda kuke aikatawa ku musulmi ana karantawa bi ma ya amaluna ga abinda su kafiran suke aikatawa ubangiji ya tabbata khabiran masani ne in an ce alkhabaru sani cikakken abu ka san cikin shi da bayan shi farkon shi da ƙarshen shi kuma ka karanta ma mutane abin su kansu masu abin su kai ka ba sanin wanda suka yi aikin ba su kai ka sanin aikin to Allah alkhabiru ne ba kawai al'alimu bane ya san abu ya kware da sanin shi ya san asalin shi ya san ƙarshen shi ya san tsakiyar shi kuma zai ba ku labari dalla dalla wane wuri kaza an yi kaza lokaci kaza da wane kaza in kana so ma sai a kawo maka kai din da filim ɗinka da tsayuwarka da rigar da kake sanye da wanda kuke tare idan ɗan adam yana da hikimar ya kwabra ɗin irin wani abin da kyamara ya ajiye shekara arba'in a sa yanzu in aka zo sai a ɗauko bidiyon da aka yi filim ɗin jori hamani ranar ba da indifanda da iri rigar da yake sanye in wara ce ba ta koma bila don an daɗe ita wararta za ta hutu in ɗan adam da wannan hikima kana yin allah da ya shi me yake zato haka za a nuna ka a damagaran a inda kake ga damagaran ɗin kuma a layira ne tare ka baka haushi ga ta da wannan sharai da wannan duwatsun da wannan rishin ruwan kuma ga ka kai a wurin kai ka ga aljanna kana kallo ga da- ka- a ce dibi inda ka watsar da rayuwarka ka kalli da magaran bakwar ta kirki dan ko yanzu ka hau jirgin sama ka hau bisa da magaran za a ga yar kwarta kaman an ja igiya ban titin ban tsari a nan ne ka ba kanka wahala kamar aljanna wallahi bakin ciki kawai zai kama ka a nuna a kafin ɗinka a da magaran ka tauka ɗiya an yi an yi ka nemi aljanna kace ka da magaran kake so kuma ta- ba ta da ita kanta ma a lalacen wannan da wannan kazabtar da sabran da rishin ruwan da wannan rishin kwatocin da yanzu in an yi ruwa ko ina caɓi ne kuma ta ƙi dawwama ita ɗin ma ba ta samu ba duka Allah sauƙaƙe sai Allah ke cewa bi وتوكل على الله Mm.
وكفى بالله وكيلا Allah yake cewa wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah menene dogara ga Allah ka mayar da lamarinka zuwa ga Allah ka yi abin da kake iyawa akwai dogara ga Allah akwai kuma lankwashewa wanda mutane suna ɗaukanta dogara ne ba dogara ba ne domin misali idan za a yi abu muna so mu gina masallaci ba zamani ba za mu yi da tabzaha muna Allah ka kudin masallaci Allah ka kudin masallaci ya Allahu ya arzaku arza mu yi masallaci sai ku tashi wani ya dan hobbasa wai wani ya kada na goma ne ya kada ashirin wani ya yi da kona sai ku zo in kuka yi birgi biyar to wannan shine faɗi za azamta aina waita kayi niyya abin ka tashi fatawakkal Allah kuma yake dogara ga Allah Allah wannan tsayuwar da nayi so nake in gina gida so nake in yi kaza so nake in yi kaza Allah hore mini Allah buɗa mini Allah bani to yanzu addu'a ta haɗu da niyya sai a samu shine bahaushe ya dunkule ke cewa Allah ta tashi in tayaka ba aya bace ba hadisi bane wancan kiyasin ne ya dauka dan kana kwance baka saye baka saye da baka noma baka kasuwanci sai bin titi har kiyama ta tashi a cikin masu kudin magana bakai billahi ladi ba an yi dan ba an yi ba ruwan dinari ba an yi ba ruwan yan jika goma goma kuma ko za a yi yau dai aka yi hadarin yan jika goma goma gashi yana zubawa Allah kan ka dauka yau mai karfi nawa ne haba mana wani in yankin yama guya kai yanzu ba magana kullum ma kake kai ka warke ma kake wani in yaga kayi ba hude ba ya taka kada mota baka bar sana ya sa a mota yi gaba kuma mutanen ga sojoji a kwamfanya da bindiga a ruwan kudi kadina tunda ba a yi wannan kaga tawakkali ga Allah shine mu tashi mu aiki bai yiwa mu yi kwanci a Nijar ban noma mun ce noma ƙauyanci ne to ina abin da ya shi babu ah to suwa yan ƙauyen ke yanzu ba noma bane ƙauyanci kai ne dan ƙauye domin in ana ƙida ya sakar ka daga kai ba an yi ba gaba ba ka zo da abin da ya yi wanda kake da shi ba kuma karo da kake da shi kai a lakwal ɗin in mushen lakwal ne wa a Nijar wa in za gane lalatar ɗin Nijar in ya zama mushen lakwal tun wancan karatun da ya yi aka bashi bak ko aka je ɗaukon normal aka bashi wannan diplom ɗin shi na aiki ya kama aiki to ya daina sayan wasu kayan littattafai da zai ƙara nazarin wannan ilimin da ya yi yaya zan ƙara a gaba a yana nan a da tsohon mushe ne shi bai san ba kai baka san ba cewa ilimin boko esbaya yake ala na ƙur'ani ne bai esbaya yanzu mushen bedar wanda aka bankin bedar da aka fara yi ai an san bai daren ko to director din shi na farko yanzu in ka kashi a ce idaran shi in ka kai shi bankin wannan ko atlantic ko waye ba ya baki dan can da da haka ake an lissahi da wasu yan na'urori yanzu kuma kwamfuta ce da da wannan da network da waye ana shiga internet kaga in yazo in ya mutu in ka dawo da shi ciyarin biya haka nan kuma bai taba ganin kwamfuta ba heran nan in yazo kaga ya koma da kwal abcd kuma ka taba ganin wani darakta na tebe da ya tsuwa ya koma ɗakin shi ya yi retare tsoho ne amma bai mutu ba ka ga yara suna zuwa suna shiga zaura suna ɗauko karatu na aikin daɓe yau an hasa daban daman shara ce kake karɓar tsakuwa na kwarta ake in kai na kwartan ne aka ji masu yaran kwartan wata kala daban lilon mai kamarin kaza ba irin wadda kuke ba ta da ta bara kenan shi ilimin boko FBI na addini ne kawai bai islam abinda za a barka in ka tsuwa ka raka karanta jarida kai ta jin haushi sai ka ji kawai tsoho da kan kujera irin wannan mai kanka ya ce kai wannan zamani mura zamani ba haka ba kai yau da zamanin gani wai haka an ba da kwangilan miliyar 100 su suna ba da ta miliyan 20 wallah wani abu ba kaga shi kadai na zabura shi bai gyara ba shi bai Allah zaukaki amma inda qur'ani ne karanta ko hadisi wallahi ya tsuwa yana da kashi kuma ana zuwa wurin shi ana karuwa ya zanya wasu malamai suka ce duk hidimar da za ka yi rabata kama qur'ani biyu kama wani abu biyu daya yanzu in ka lura idan kana da 'ya'ya maza hudu kasa bi lakwal kasa bi karatun alqur'ani a ɗabi'an mu nan kowa ya sani idan ka samu jika ɗari ina za ka kashe ta wurin ɗan lakwar tamanin zai ce shi mai karatun alkurani ba domin wannan ɗarin ta wata wata baka iya biya haka ne wata ɗaya da zaka ba ɗari baka iya biya kana ganin har sai karka ce ai ya kamata a raƙa dan Allah amma kai baka ba dan Allah to kuma abin da zaka ganewa wannan yaron da ka sa alkurani Allah yana zuwa yana karatun abinda da ya fara magana abinda zai fara cin karo da shi wa qadara buka Allah ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana qul ta'ala atulma kawai shi za ana mishi magana uban shi uwar shi magana uban shi uwar shi to a da Allah a sai MD ana magana uwa da uba A- to mu je ya zo ya zo ya zo ya zo zai zai zai zai je college a wannan asizim ana ana zancen uwa ana zancen uba a kafirim a sankim a turwazim to mu zo lise ya zo lise shekara ta farko har ya je terminal akwai magana ya bu uwar shi ko ya ma uwar shi kaza ko ma amma kowace shekara kai uban he ka tura kuɗi kai uban sai ka bada kaza kai uban he ka bada kai kake badawa bai yi ba ana ba kare in ya je university nan ma aka yi rishin haƙƙinka babu haƙƙinka in ba sa'a ba kai in ya samu aikin da ake biyan shi miliyan shida sai aka ce ga na miliyan ishirin to ran da kai na miliyan ishirin ɗin ran nan kuka ƙara nisa da shi inna lillahi ran nan ne zai nisance ka don tsakanin karshe babu waya don kai baka saka ɗauko- ka buga waya ya ɗauka ba don lambar da zai baka lambar take hannun yaron shi ne inna lillahi shaf da kabinin shi sai ce birema biye yana magana Sai ce to ba- ka kashe muku shi kudi shekara kusan arba'in wai ana zancen biye da magana kuma in ka zo gari in ka tarda shi in niyame ce in ka tarda shi Allah ba zai kai ka ba hotel wani daki zai nema inda yan lakwar take a gyara maka tiwa idan uban matar shi ya zo Allah sai an kashe hotel wanda ya haifa mishi mata kai da kai ta wannan wahala ya yi ka daraja amma tare da haka ba wai mun ce ka ai bokan ba in kun ba su bokon zalla ba qur'ani haka zasu yi amma an kuka gama musu da qur'ani da da- da tauhidi da da hadisi da fiqh sai su zamanto tsuntsu ne mai huhuke biyu ba gurgunci ba suke daidai suke tahiya amma ka meka masa kai ai har ma saboda tsabar lalacewa wai an hi- iya faransanci a nan ingilis ka ɗauki kuɗinka ka ba maƙiyanka ka kai ɗanka a raka cewa rimtse ido ya addu'a wa ke roƙo isa isa bai da abu ɗan naka yana roƙon Allah ya roƙo mai roƙon annabi isa annabi isa bai da abin annabi in kana neman gida annabi isa da magaran bai da gida a duniya ma bai taɓa yin gida ba annaba ba su da gidaje ba a roƙon su gidaje ba su da lahiya ba- gafara ba a roƙon su gafara a wanda wa ake roƙa manzan Allah ya gaya wa yaban wani labarin in baka sani manzan Allah ya gaya mana a hadisin abazarri alkifari hadisin yake cewa fi ma yarwihi arabe cikin abin da manzan Allah yake ruwaitawa daga ubangiji yace kala kala Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwa yake cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu yake cewa ya ibadi kullukum dalun illa man hadaitahu fastahaduni ahadikum ya ibadi kullukum an illa man kasawtahu fastakasuni akasukum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastadimuni at'amkum ya ibadi innakum tukhdi'una bil-layli wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi la- wan- la- ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqaha zalika fi mulki shay'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ada kullu wahidin min minhum mas'alatahu ma naqasa zalika fi mulki illa kama illa kama yankusun lafiya al-mukyalu idza udkhilat idza udkhila al-bahr yake cewa ya ibadi lan tablugu durri fatadurruni wa lan tablugu nafi fatanfa'uni yake cewa ya ibadi sai da ya kira bayi a wannan hadisin so goma ko so tara yake cewa inna ma hi a amalukum uhsiha lakum wa huwa fiha lakum faman wajada khairan falyahmudillah wa man wajada ghayra dhalika fala yadumuna illa nafsuhu idan ka kalli wannan hadisin ka tsaya ka bi dube shi ya kwace komi ya mai daga Allah shiriyan ma ba mai ita sai Allah shi yasa Allah ya kalli annabi har kita innaka la tahdi man ahbabta إنك لا تهدي من أحببت walakin Allah ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم.
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من idan annabi يشاء ake gaya ma wannan to ni da kaiwa annabi bai iya shirye da wanda ya gada masu wanda Allah shiryar ko yana son ka da shirya in Allah ya nihin ka batacce ne haka ya zai daure ya ganka ta huta ba dan yana so ba kaka annabi ba abin da yake cikin ran shi illa ya ga duk duniya sun shiga aljanna shi ne ra'ayin annabi shi bai ki ba kowa ma dan aljanna ne saboda tsabar tausayi da rahama munafikin da ya kowa kin shehi kowa cutar da shehi kowa wulakanta shi ya rasu manzan Allah ya ɗauki riga ya bada aka saka shi ya zo ya yi tsaye yana mushi ya yi mushi sallah ya mushi addu'a ya ta mai istighfari me manhoshi a mushi gafara Allah ya ce a'a bana mushi ba ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره kuma yake cewa sawa'un alai wanda alai astagfarta am استغفرت لهم أم لا تستغفر لهم لن يغفر إن الله.
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم kaga annabi addu'a yaji Allah ya ce bana saboda ni kullukum dalun illa man hadaitahu Allah bai shirye da shi ba annabi yana sanya shirye amma Allah bai yi shi ba to akwai wanda ya ce maka zo nan ka- zo nan in gwada maka shirya sai ya ce in ka bi ni kai ka shirya babu wanda ya isa ya ce in ka bi ni ka shirya in ba annabi Muhammad ba shi kuma wa ya gaya mana shi ma ba shi bane hadi Allah ne ya gaya mana wa in وإن tudihu تطيعوه تهتدوا shi bin shi ne shirye don shi ya zo da shirye shi yake shi ne shirye ƙur'ani shirya ne manzan shirya ne in kuka bi shi kun shirye shi yasa aka ce in kaka riƙe alƙur'ani fala yudullu wala shiga fala khawfun alaikum wala hum yahzanuna mu wa man tabai hudaya ko kaga wanda ya bi shi hudaya ko dai ka dauki hudaya din nan annabi ko ka dauke ta alqur'ani ko ka dauke ta duka shi annabin shiryarwa ne shi qur'an amma ita asalin mawafiqa shiriya a zuciyar dan adam yake sata su kansu annabawa me suke nema shiryarwa Allah shi yasa annabi nuhu dan ya nuna maka haka ne yake cewa rab yana yana cewa Allah ya ubangiji na na roke ka ka tsaye ni a bika an asalaka malata da ibihim wa illa taghfir li وإلا aqul wa تغفر tarhamni لي وترحمني أكن من الخاسرين annabi adam da matai suka ce rabbana قال zalamna anfusana ربنا ظلمنا أنفسنا in Allah bai musu gafara ba وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين annabi Musa alayhi salam yake cewa rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu فاغفر لي فغفر له Ashe kaga- إنه هو الغفور الرحيم ashe kaga gaba daya da ciyarwa da suturtarwa da rufin asiri da shiriya da da abin da ma za ka yi tunani to mallaka Allah ne kare ka daga musiba jayo maka alheri ba mai shi sai Allah ba abin da Allah ya ce ba annabawan da Allah ya ce ka bi sai ka samu shiriya Allah ya tsara mana in kai kaza zan baka shiriya in kai kaza zan baka ni'ima in kai kaza zan hada ka da alheri na in ka ki zan zaka da sharri to wannan hanya ita kadai ce ta bi babu wata shi yasa annabawa ma kar ka dauka cewa wai akwai wani annabi da kawai zai iya raba aljanna ko ya raba gafarawa ko ya raba arziki inda ya ga dama a a a taska arzikin ta Allah ce ba tashi bace haka annabi Nuhu yake haka annabi Muhammad yake haka annabi Ibrahim yake faɗa a game da gumakan shi da masu bautar gumakan shi yana ce musu wannan abubuwa a far'aitun makon tabu antum aba'akum al-aqdam fa innahum aduwwun li illa rabbil hayati alladhi khalaqani الذي خلقني فهو يهدين sannan والذي يطعمني ويسقين wa idza marutu وإذا مرضت فهو يشفين kaga ashe ya mai da duk waɗannan ababen zuwa gawa da gafarai da arzitawai da suturtawai da shiryarwai da da ciyarwa da suna wurin wa a wurin wa za a neme su idan ana neman abu a wurin Allah ta wace hanya ake bi shi ta hanya annabin da ya aiko maka mishi biyayya shi yasa Allah ke cewa wa kafa وكفى بالله Ubangiji وكيلا shine ya cancanta ya zama wakili da zai iya ba da kariya ga wanda ya dogara da shi in dai ka dogara ga Allah to ka dogara ga wurin da ba a yin- ba a jin kunya amma duk inda ka dogara da shi wallahi a iya jin kunya a ya samu matsala dan saboda ka gane Allah zai iya kama ka a inda duk kake amma idan ka gudu ka je wajen Allah ba iya kamo ka shi ya sanya shi Allah ba a mushi hijira in za a mai Allah hijira a ake in kuka bata da Allah ba gudu ba kake ka tai wurin wani sai ka dawo ka ce Allah ni ne wannan da na malahi gani na zo na tuba to da yake shi karimi ne yace na yahi maka shi Allah in an gudu wurin shi ake dawa in ka tai wani wuri to shi kenan baka gudu ba kama kanka asara shi yake za ke cewa na haramta ma kaina zalunci to wannan kalmar ya haramta ma kaina zalunci za ka gane yana doka ne yana doka amma dubi ta na haramta ma kaina ashe yana da ikon yayi zaluncin bai yi ne me yasa to bai yi sai aka ce saboda karamcin shi da ihsanin shi da tausayin shi ga bayi Allah ta'ala ya samu dace lokaci yayi anan ya kamata mu dakata abinda muka karanta zama tafi Allah ka ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ka yahe mana gajiya ce da gare mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh